لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله إن الوقت يمثل أحد الأمور المهمة والنفسية لكل إنسان في هذا في هذا العالم أو في هذه العالم فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وإن لم يحسن الإنسان بفعالية فإنه قد يبتكل الكثير مما يصعب تعويضه لأن من قضى من الوقت لا يعود أبدا والوقت من الذهب بل أغلى من الذهب والفضة حيث إنه لا يقدر بثمن عباد الله بالحقيقة أن الإسلام قد اهتم بالوقت فهو من أمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله عن أربع حتى يسأله عن أربع كسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابته فيما أبلاه وعن علمه فيما صنع فيه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه ومن هذا المنطق جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا وموجها للمسلم إلى اغتنام الأوقات وفرص العمر في قوله اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل قبل حرمك أو شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك والوقت من أهم عناصر الإنتاج فقد بين لنا سبحانه وتعالى أنه, أنه, أنه هو الذي قدر الوقت والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تهسوه وتاب عليكم وبذلك نظم الإسلام حياة المسلم ووقته فقد نظم نومه واستيقاظه وبذلك أصبح الوقت في حياة المسلم عبادة ممتمدة يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أدركت أقواما كان أحدهم الشوك عن على أمره منه على درهمه ودنانيره أن الوقت منصرم إذا فات لا لا يعود ولا يعود عباد الله ونظرا للوقت سريع الانقضاء وما مضى منه لا يرجع ولا يعود بشيء فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا ومجتمعا عباد الله لقد أكد, لقد أكد القرآن الكريم أهمية الوقت مرارا وفي سياق مختلفة وبسياق متعددة منها الدهر يسمي القرآن الوقت بالدهر يسميه بهين يسميه بالآن أو آلان يسميه باليوم الأجل الأمد السرمد الأبد الخلد العصر وغير ذلك من الألفاظ الدالة على مصطلح الوقت عباد الله الوقت من أصول النعم إن النعم على العباد لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا, لا تحصوها فجاءت آيات كثيرة ترشدنا إلى قيمة الوقت ورفيع قدره وكثير أثره يقول عز وجل في مورد الامتنان على الإنسان وبيان عظيم فضله وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار قال الله تعالى مؤكدا لامتنانه علينا بهذه النعم وسكر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون فهذه المخلوقات العظيمة والآيات الباهرة مسكرة من لدن خالقها ومدبر أمرها لخدمة الإنسان لخدمة الإنسان ومنفعته وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فأما الإنسان من العمل في أحدهما يدركه في الآخرة عباد الله ورد التنبيه في القرآن إلى عزم الوقت حيث أقسم الله به في مواطن كثيرة مثل والعصر الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر أي الزمن أو الوقت والليل إذا يغشى والليل إذا أدبر والصبح إذا أصبر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والفجر وليالي العشر ويقول الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى من المعروف لدى المفسرين وفي وفي حسن المسلمين أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه ذلك أي فذلك ليلتفت أنظارهم وينبههم على قيمته ومنفعته وعجله عباد الله وقد ارتبط العباده ذاتا جميعا أو عبادات عبادات جميعها بمواعيد ومواقيت متحددة الصلوات الخمس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصم الحج الحج أشهر معلومات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a samai da ƙasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadarsa ne wanda ya zuwa da duniya da alkhairan da babu kamarsa ya zuwa duniya da alkur'ani da addinin musulunci gaba ɗaya a haɗe wanda ya bi wannan manzo tabbas hakika ya shirya wanda kuma ya saba masa ya halaka ina yi wa kaina da ku wasici ya uwa da jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa domin shi Allah shi ne umarci mu da wannan a cikin alkur'aninsa mai girma da yake cewa walaƙadi wasu yanar ladina otul kitaba min qablikum wa iyyakum an na yi wasici gare ku ga waɗanda su gabace ku cikin ahalul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan nan ya ƴan uwa na cikin addini yau muna yini ne na sha biyar ga watan sha'aban wanda tsakaninmu da ramadan bai fi sati biyu wake Allah ya kai mu ramadan da imani yau hijira na da shekara 1446 daidai da sha hudu ga watan biyu na miladiya 2025 kutubar mutu yau wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu na ummina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da mahimmancin lokaci da kuma yadda allah subhanahu wata'ala yake ba mu umarni mu kula da lokaci da kuma irin hasarar da ake wajen sakaci da lokaci wannan shine abin da kudubar za ta bibiya a gurguje insha Allah musani yan uwa masu albarka shi lokaci lokaci da muke raye a cikin shi to iya daya daga cikin al'amura da shari'a ta bashi muhimmanci iya cikin abubuwa masu tsada a dukkan ɗan adam mai hankali a wannan rayuwa ta duniya larabawa suna cewa shi lokaci kamar takobi ne in ba yi amfani da shi ba to yi zai amfani a kanka idan har ɗan adam bai ji a jikinsa ba wajen aiki da irin lokacin da Allah ya ta'ala ya bashi to babu shakka iya asarar abin da ba zai iya mai da shi ba domin shi kuɗi a lokaci kuɗi bai siyansa kuma baya dawowa duk abin da ya shuɗa ya ƙare na lokaci la ya udu abada har abada ba zai dawo ba yanzu gajiya alkamis wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan sha'aban a wannan shekara to har abada lillahi ba za ta dawo ba bayan da za a yi ta dawo kai ba ma ba ma jiya ba asuban ɗazu da muka yi juma'an nan yau to ba za ta dawo ba ta shuɗa har abada to haka lokaci yake daga ka wuce gu ya wuce to har abada ba zai dawo ba kuma ɗayan biyu ne ko ka ribace shi ko ka yi asararsa ko ka ribace shi ka yi farin ciki a lahira ko ka yi hasararsa kai da dama a lahira tunda lokacin nan da Allah ya raya mu cikinsa wallahi ba abin banza ba ne sai Allah ta'ala ya ma tambaya a kansa iya cikin ni'imomi da Allah ya maka sun malatus alunna yau ma'izin anin na'am ba babban mai hasara illa mai tozartar da lokacinsa a aikin banza a al'amuran da ba su da amfani al'amuran da layu su min wa layu gudu mai jiyo ya dinga zirarar da lokacinsa haka kawai awanni wani mayin nai ba zai iya waiga baya bai ga mai abin alkhairi mai ya kulla a wannan yinin me ya amfanarwa kansa a duniyance ko a lahiranci a galabiya irin waɗannan bayin Allah suna zama ne cikin hasara wanda bakinsu iya aman abin da ba za su iya girba su a lahira ba shin naman mutane gulmace-gulmace kalle-kalle hange-hange irin abin da shari'a take cewa ka kula ka kiyaye domin iya zama wa bal iya zama bala'i a gobe alkiyama masani yan uwa shi lokaci in ji malamai suna cewa kamar zinariya ne kai suka ce agala min zahab ya mafi zinari daraja ya fi dinari da daraja domin shi lokaci kudi bai siyansa kudi bai siyan lokaci kudi bai siyan lokaci yasa ɗaya daga cikin larabawa yake cewa wallan shababu hamidatan ayyamu law kana zalika yustara aw yarja yake cewa kwanakin samartaka masu daɗi sun fice wannan ya dattijantaka ya tsufa sai yake tuno rayuwarsa ta samartaka yace wallan shababu yau dai ga uruciya da samartaka ta juya baya ta tafi lauka na zalika yushtara dama dai kudi zai iya siyo ta ta dawo na zama saurayi aw yarja ko za ta dawo ba ɗaya da zai yi ba za ta dawo ba kuma kudi ba zai siye ta ba haka rayuwar take ka tuna da ya kake tun baka iya fitowa daga gida tun sai ana raka ka ana kula da kai to gashi nan yanzu sai dai ka je inda ka ga dama ka dawo inda ka ga dama to ka sani waccan rayuwar da ka tsallake har abadan lillahi ba za ta dawo me ka kulla me ka sana'anta a ciki to shine kuma abin da za a mahisabi ya gasa gobe alkiyama bayan Allah mu sani cewa a hakikan magana cewa musulunci ya ba da kulawa mai mahimmanci game da lokaci iya cikin al'amuran da za a yi ma tambaya kai da ni a gobe alkiyama duk mutumin da ya kai shekarun balaga kafin ya mutu to ya tabbatar da kan cewa irin tambayoyin da za a masa a gaban Allah akwai tambaya akan lokaci ya sa mazan Allah ke ce sallallahu alaihi wasallam kafar ɗayanku ba za ta gusa ba a gaban Allah iya tsaye car tsayuwar alkiyama har sai an mai tambayoyi kan abubuwa guda hudu kowane ɗaya daga cikinmu bai gushewa ya kama hanyar tafiya gidan tsira sai an mai tambayoyi hudu kuma ya bada amsa dama tambayoyi takwas ne uku a kabari biyar a gaban Allah subhanahu wataala ko hudu a gaban Allah subhanahu wataala duk wanda ya amsa wannan daidai to ana sa ran zai samu gidan rahama duk wanda ya faɗi a wannan tambayoyi to babu shakka zai shiga gidan azaba kuma tambayoyi ne ansa all coaching ne ba option a ciki duka ake amsawa a kabari akwai tambayar marrabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka rajulul ladhi bu'isa fikum sai amma tambaya game da addininka game da ubangijinka game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune tambayoyin cikin kabari tambayoyi a gaban Allah a gobe alkiyama na farko za a tambaye ka an umrihi fi ma afna rayuwarka ina ta kare za ka yi bayani daga balaganka zuwa shekarun da kai ka mutu hamsin ne sittin ne saba'in ne to sai ka yi wa Allah bayani a mai ta ƙari a shiririta da neman duniya ko kuma a neman duniya da addini ko neman karewa kai mutunci ko a hidima wa addini ka je garar da rayuwarka sai ka yi wa Allah bayani duk inda ka tsugunna ka zirarar da minti ɗaya to ka tanadar da amsar da za ka ba wa Allah gobe alkiyama tunda manzo ya ce sai an mara tambaya game da rayuwarka kaf aina hakarar da ita wa an shaba wa an shababatihi fi ma abla sai an yi kotun wata rayuwa mai muhimmanci a cikin rayuwarka ita ce rayuwar samartaka jin karfinka har zuwa lokacin da samartaka za ta kare wannan lokacin iya da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam har ma malamai suke cewa duk wanda ya gyaru to a wannan time din ya gyaru duk wanda ya ɓaci a wannan lokacin ya ɓaci shekarun samartaka suna da mahimmanci yasa mahaifa da masu kula da tarbiyyar al'umma a kula da matasa lokacin da suke shekarun balaga lokacin da suke shekarun ƙuruciya domin ƙwaƙwalwarsu tana tafasa ne duk abin da ta gani ƙoƙarin jawowa take kai ne za ka masa ta miyizi ka ware ma'aibu mai kyau da aumarar kyau saboda ka sai an yi kwatin an tambaye ka an sha babati fi ma'abla samartakarka a ina ka tsufa lokacin za ka iya fita a guje ka je ko'ina ka ɗau abin da ka ga dama ka ajiye abin da ka ga dama to yau gashi ka fara rankwafawa kana dogarawa da sanda tashi da ƙyar zama da ƙyar kwanciya da ƙyar to wannan samartakar da jikinka ba abin da baya kaɗa maka yi sai an tambaye ka ina ka tsufa haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai an ma tambaya game da dukiya kuma dukiya kuma ita tambaya kala biyu ce a kanta ta ina ta zo kuma ta ina ta fita fi maktasaba wa fi ba anfaqa ita tambaya biyu ce a kanta ta ina ta zo ya aka ka tara kuɗi da karma karma da almundahana ko kuma a ta kyakkyawar hanya kasuwanci na halal aiki na halal noma na halal anan ka tara dukiyarka ko yaya kai ka tara dukiya nan ma Allah sai ya tambaye ka bashi amsa kuma ku sani ba a yi wa Allah karya ko ba a ɗaukar lauya a tsaye a gaban Allah ba a yi sai ka yi magana kai da Allah laisa bai da kuma turjiman ba mai ma tarjama da kai da Allah za ku yi bayani Allah kuma ya san abin da zuciya ta koyi saboda ka zuciya ce ma za ta fito ta yi bayani Allah ke ce alyawma naktimu ala afwahihim a kiyama za a ce baki yi shiru ba a san aikinsa wa tukallimuna aydihim hannu ne zai bayani wa tashhadu arjuluhum kafa kuma tana bada shaida duk abin da kai da hannunka mara kyau sai hannu ya fada ka rubuta ka doka ka taba ka tsallaka ka karya ka yi waye hannu da kansa zake biya an yi abu kaza da ni a hu kaza a lokaci kaza a rana kaza duka hannu ne zake biya ni har mujirmai suna cewa ya haka hannu ya zaka mana haka kafa ya zaki haka ya ce an ɗaƙanin Allahun lariya na kula shi ubangijin da yake biya kowa dama furuci to yau shi ne ba mu dama mai furuci to ka sani duk abin da za ka yi wallahi a lahira sai Allah ya kulle bakin duk gabanka suna bayani suna yi kaza an yi kaza da ni an haɗa baki da ni an yi waye da ni duk a kiyama sai yi wani shi ne ma'anar yau mutu bula sarai to sai an tambaye ka game da dukiya ta ina ka tara kuma ta ina ka kashe idan ka tara ta ta hanya mai kyau tufa ni'ima alhamdulillah to kuma ta yana ka kashe almubazzaranci ne alfahari ne abubuwan da ba su da amfani to nan ma in ka samu ta halal ka kahe ta hanyar da bata dace ba nan ma baka sha ba baka tsira ba ballantana kuma ka nema ta haram ka kace ta haram Allah ta'ala ya tsare sannan sai an tambaye game da ilimin da Allah ya baka me ka aikata da shi ilimin rayuwa ilimin addini ilimin sana'a sai an tambaye kai me kai da shi wannan ilimin mu sani ya ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake furta wata magana a matsayin sa ne mai shiryarwa mai nusarwa ga musulman duniya gaba daya wanda yake cewa ka ribaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar igtani kamsan qabla kamsin ka ribaci abu biyar kafin abu biyar su zo maka shababaka qabla haramik ka ribaci kuruciyarka kafin sufanka ya zo tsuruciya da za ka iya sarrafa jikinka duk inda ka ga dama ka tashi duk inda ka so to ka ribace shi tsufa iya zuwa duk tsoho idan ka tambihi zai baka labarin ƙuruciyarsa to kai ma a yau in Allah ya ma tsawon kwana sai ka ba da labarin ƙuruciyarka ka ci ribarta ka ribace ta kafin tsufa iso sannan ya ce wa faragen kamar shigule damar ka da ka samu yanzu kana ikon ka faɗa aji ko ka sa a yi to kafin wannan dama ta fice karibace ta ka samu dama yanzu baka da matsalar rayuwa to karibaci wannan damar kafin rashin ta zo zai zo kuma karibace ta damar ka kafin rashin dama ta zo sannan hayatin kabla mauti rayuwar ka karibace ta kafin ka mutu ai ana mutuwa gashi nan ko da yaushe to saboda kai ma wata ran da ni za a samu alayin matattu sai karibaci rayuwar ka kafin mutuwar ka ta zo wa gina ka kabla faqari sannan ka ribaci wadatarka kafin rashin wadatar ka duk wanda ka gani ya talauce da yayi kudi da yayi abin hannunsa kuma ya kare kai ma ba mamaki kana wannan layi yanzu Allah ya baka dama kuma akwai lokacin da Allah zai kwace dama to ka ribaci damar da Allah ya baka ta dukiya kafin talauci ya zo mu sani ya ƴan masu albarka a lokaci lokaci lokaci min ahamma anasiril intaj iya cikin mafi muhimmancin kayan da ake hauhawa a ci nasara da su bayyana faƙaɗi bayyana su ma'anahu wata'ala Allah a ƙor'ani ya yi bayani cewa shi ne yake gwargwada lokaci dare da yini abin Allah yake gwargwadawa wani lokacin dare ya fi yawa wani lokacin yini ya fi yawa wallahu yi ƙaddiru laila wannan abu Allah shi ne yake gwargwada lokaci tsakanin yini da dare saboda haka musulunci ya yi tsari ya tsara rayuwar musulmi ya ƙayyade masa ya haddade masa ya tsara masa ga lokacin bacci ga lokacin ibada ga lokacin neman abinci domin karayi cikin shiri da kuma ribatar lokacin da Allah ya baka imam al-hasan al-basri yake cewa ya riski wa ansu mutane daga cikin magabatansa yake cewa ɗaya daga cikin su iya cewa ya fi rowa akan lokacinsa akan rowa akan kuɗinsa za ka iya tambaye sa kuɗi ya baka amma lokacinsa iya da tsada a gonsa har ma yake cewa duk lokacin da ya shuɗa iza fatan la ya awut idan lokaci ya wuce ba za ka taɓa canja shi da wani abu ba domin haka ya uwa duba ga lokaci iya da gaggawar kucewa duk abin da ya fice na lokaci ba zai dawo ba har abada kuma lokaci shi ne ra'asul mal lokaci ya fi dukiya muhimmanci a uwaka lokaci ya fi dukiya muhimmanci domin shi lokaci shi ne al'amuran da suke haifar da ci gaban ɗan adam mutum ɗaya da jama'a gaba ɗaya sun yi amfani da lokacinsu alƙur'ani mai girma ya uwa domin mahimmancin da ya biya lokaci ya ambace yi da sunaye mabambanta juna akwai lokacin da ƙur'ani zai ce addaha hal a ta'alar insani hiri min addaha lokaci yake nufi akwai lokacin da yake cewa hin hin wa mata'un ilahin ko mata'an ilahin lokaci yake nufi akwai lokacin da yake cewa al'an al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin a yanzu kage yanzu lokaci ne al yau iya kiran lokaci da yau al ajal iya kiran lokaci da ajal ajalin musamman al'amad iya kiran lokaci da amad as-sarmad iya kiran lokaci da as-sarmad al-abad al-quld duk qur'ani iya amfani da wannan ɗaiɗaikun kalmomi wajen faɗar muhimmancin lokaci wani lokacin ya ce al-asr wal asr innal insana lafi qusr da waɗansu lafuza wanda suke nunawa akan mustalah na lokaci irin yadda qur'ani yake sarrafa kalmomi domin su nuna ma muhimmancin lokaci lokaci ya uwa shi ne usulin ni'am shi ne asalin kowace ni'ima kowace ni'ima da za ka amfani ta a duniya da lahira to lokaci ne ya haifar ma da ita domin shi lokaci ita ni'ima a kan bayi la ta udu wa la ta husa ba ta ƙirguwa kuma ba ta ƙididdiguwa domin ƙur'ani yana cewa wa in ta udu ni'imatallah la ta husuha da za ku zauna ku dinga ƙidayen ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya ƙirge su ba musamman ya bayin Allah masu albarka a ayoyi da yawa ƙur'ani sun zo suna shirye da mu zuwa ga mahimmancin lokaci da darajarsa mafi girma da kuma amfaninsa da tasirinsa mai yawa ƙur'ani yana cewa wajen yadda Allah ke bujiro da ni'imomin da yi mana har yake cewa wa sakar lakumu shams ubangiji ne hore muku rana za ka iya ɗaga ido ka kalle ta za ta iya zama wani sinadarin jikinka ka rayu za ta iya zama sinadarin bishiyoyi da tsirrai da kuka shuka su kai lokacin da za ku amfane su za ta iya busar ma da gini idan kai ka samu gun da za ka shiga ka ɓuya za ta iya amfani da dabbobi su rayu sinadarin rana wai ba haske kawai yake bayarwa ba iya haifar da dalilin sama kake rayuwa da yanzu Allah zai ɗauke hasken rana na awa kaɗan ko kwanaki kaɗan to mutanen da za su mutu dabbobi da bishiyoyi Allah ne sanya wasu kawai to Allah ya hore ma rana don ka ribaci lokacin don ka ribaci lokacin Allah ya hore maka rana wa sakarla kuma shamsa wal qamar Allah ya hore muku wata sai Allah ce da'i bayyin ga sunan ba sa yankewa kullum ba za ka taba ji an ce yau rana bata fito ba ba za ka taba ji an ce yau wata ya yajin aiki ba za ka taba ji ba suna nan dimun da'i har sai ran da Allah ya tashi alkiyama to ka ribace su kafin ka mutu sannan qur'ani yake cewa wasakar lakumul laila wan nahara Allah ya hore muku dare da yini ya hore ma awannin dare ya hore ma awannin yini yini ka tashi ka nemi abinci ka nemi karan mutuncin kanka dare ka kwanta ka huta kuma ka tashi ka yi ibada dan haka Allah ya wannan lokacin guda biyu ba dan sharhodiya ba ba dan sabon Allah ba ba dan abin da ya kama da wannan ba sanan qur'ani ya ci gaba da fada mana muhimmanci da girman ni'imar lokaci wasakar lakumun laila wannan hara wa shamsu wal kamar Allah ya hore muku dare da yini da rana da wata wani juwu da taurari sai ce musakkaratin bi amri Allah ya hore muku su da umarninsa inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wannan akwai ayoyi inji Allah amma ga mutane masu hankali ashe mai hankali ne yake kula da awoyin rana mai zai wani amfani zai yi wa kansa da addininsa awoyin dare wani amfani zai yi wa kansa da addininsa to Allah ya ce mai hankali ne kadai yake kula da wannan Allah ya samu da cikin masu hankali mu sani ya ƴan uwa a halittu na Allah masu girman daraja da ayoyi bayyanannu sun bayyana daga Allah wanda Allah shine ke jujjuyawa a lokacin da yaso domin hakan ya zama amfani wa dan adam wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa sai Allah ya sanya yini da dare wani ya maye bayan wani yanzu muna cikin yini daga an jima da riri su idan dare ya gama awanninsa sai yini ya so shine kilifa wani iya zama kalifan wani sai Allah ce liman arada an yazzaka ga wanda ya so yau azanti da wani au arada shukura ga wanda ya so kuma ya gode wa Allah domin ya baka lokaci kai nafilfili ka karanta alqur'ani kai zumunci kai kaza kai kaza yanzu mace ce ba abin da zai yi wa kansa wanda yake cikin kabari yace astaghfirullah wallahi ba zai iya faɗa ba ya ce subhanallah ba zai iya faɗa ba ya karanta aya ɗaya ta ƙur'ani ba shi da wannan damar amma kai yanzu kana da wannan damar baki ka yi nafila ka karanta ƙur'ani ka yi istighfari ka yi hailala ka yi kaza ka yi kaza ka gode wa Allah da ya baka wannan lokacin kuma godiyar shine ka amfani da lokacin kar ka bari ya zirare ba kai amfani da shi ba duk lokacin da ɗan adam ya aikata wani aiki to babu shakka iyaye wa kansa ta da lahira ne in aiki mai kyau ne to lahira ka kake gyarawa in kuma mummuna ne ma lahira ka kake batawa mu sani ya uwa masu albarka da muhimmancin lokaci ƙur'ani ya zo da ƙur'ani Allah iya rantsuwa da wa'ansu lokaci yace wal asr iya rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr yace wal layli idha yaghsha iya rantsuwa da dare lokacin da lullube yini wal layli idha adba qur'ani yace Allah iya rantsuwa da dare lokacin da ya juya baya asuba ta zo was subhi idha asfar wal gun idha tanaffas Allah iya rantsuwa da asuba lokacin da ta yi numfashi ko lokacin da hasken alfujir ya keto wal layli idha as'as ai idha adbara ko idha aqbala Allah iya rantsuwa da dare lokacin da ya taho ko lokacin da ya juya baya Allah iya rantsuwa wal fajr iya rantsuwa da lokacin alfijir Allah iya rantsuwa da darare guda goma farkon zulhijja duk qur'ani iya rantsuwa da wannan domin a nuna ma muhimmancin lokaci kada ka yadda lokacin ka ya dinga tafiya a shirme domin dukkan aikin ibada yawancin suna da alaka da lokaci sallah aka ce lokaci inna salata kanat alal kitaban mawquta zakka aka ce shekara ta yi wa atu haqqahu yawm hasadi azumi aka ce sai ramadan ya zo faman shahida mai kuma shahara falyasu yanzu ba za ka yi ramadan ba domin bai zo ba haji aka ce iya da watanni sanannu alhaji ashhuru ma'lumat sai sun zo dole za ka yi aikin haji sai Allah da kansa yake cewa fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna a lokacin da ya kai rayuwar ku yammaci magariba ta kusa ku gode wa Allah wa hina tusbihun a lokacin da kawaye gari asuba ta ma dare godewa Allah imai tasbihi kudin ka bai isa kai ka wancan lokacin ba dama ce da iko da kaddarawa da ni'ima ta Allah yasa ka ga yammaci ka ga safiya ka ga magariba ka ga asuba to Allah ya ce in dai ka kula da wannan ni'imar to yi wa Allah tasbihi fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna sai ya ce walahul hamd godiya ta tabbata ga Allah fi samawati wal ardh a sammai da ƙasai wa ashiyan a lokacin da isha ta yi wa hina tuzhirun a lokacin da kai gajjira na azhar ta yi ku yi wa Allah godiya yi wa su malamai masu ke cewa wannan aya tana magana akan lokutan sallah ne a lokacin sallah akwai tasbihi akwai tahmidi akwai godewa Allah akwai mai tasbihi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka ya ƴan uwa wannan kutuba nayi ta ne domin irin abubuwan da suke gaban mu na Ramadan tun yanzu ka tattara lokacinka karka yadda ramadan ya zo ka dinga sararar da lokacinka a shirme to za ka yi asara da ba za ka yi amai da ita ba ka tsara lokacinka da safe me za ka yi da azahar me za ka yi da yamma me za ka yi da dare me za ka yi minti ɗaya a ramadan ya fi minti dubu a bayan ramadan ka ribaci wannan lokaci iya zuwa allah ya kai mu da imani allah ya kai rayuwar mu zuwa ga wannan wata mai albarka li salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya fara wannan aiki da kansa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ka taimake mu Allah kuma albarka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka ba mu dama da amfani da lokutan mu da ka ba mu ya Allah ya Allah kada ka sa lokacin mai zama da dama akan mu ya Allah Allah ta'ala ka ba mu iko ribata lokacin da ka ba mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta farki muridici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da ya zama kunci ga rayuwar mu Allah ka yaye mana shi duk abin da ya zama kunci a rayuwar mu ta musulmi Allah ka yaye mana shi Allah ka sassautawa bayinka ya Allah Allah ka laddafawa bayinka ya Allah Allah ta'ala ka yassare mana wannan rayuwa duk kunci da ake fama da shi Allah ta'ala ka yaye mana majinyatan mu Allah ka ba su lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su matafiyan mu Allah ka kai su lafiya kana da su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله